بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan a safiya ta laraba a yau muna bakwai ga watan jumadal ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 29 ga watan goma shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na goma sha ɗaya a cikin karatun littafin a aqidatut tauhid na babban malami fadilatu sheikh salih bin fauzan bin abdullahi fauzan allah ta'ala ya mishi rahama a wannan majalisi mai albarka masjidul imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala da ke nan unguwar rauda kwatas a nan cikin garin bauchi darasinmu na satin da ya wuce mun shiga cikin alfasul thani karkashin albabul awwal shine mafhumu kalimatin rabbi fil qur'ani was sunnah wa tasawwuratil umami dhalla muna nan insha Allah ta'ala malam yana mana bayani akan menene ma'anan kalmar ar-rabbu a cikin alqur'ani da sunna da kuma wato fassaran da batattu masu miyagun aƙidu suke ba ma wannan kalma da kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala za mu ji ya maida musu martani ɗaya bayan ɗaya muna nan akan inda malam yake mana bayani cewa tabbatar da rububiyar Allah da kaɗaitakar Allah da bauta shi kaɗai al'amari ne da Allah subhanahu wata'ala ya tsara halittar ɗan adam akai duk wani wanda Allah ya halicce shi ya zo duniya to ya zo duniya ne zuciyarsa fal tauhidi zuciyarsa cike da tauhidi saboda haka shi yasa a karon farko in ya dace ga wadda zai ɗaura shi akan tauhidi ya yi mishi bayani akan tauhidi fahimtarsa ba zai mishi wahala ba amma a ɗaura shi akan shirka ya tafi akan shirka ya fahimci shirka wannan abu ne mai wahala yana buƙatar dole sai an haɗo dalilai na ƙarye da yi da ɓata da shubuhohi kafin a ɗaura shi akan wannan hanyar amma hanyar tauhidi saboda dama tun asali akai aka halicci ɗan adam akai fahimtarsa ba ta mishi wahala to muna nan inda malam yake cewa fal iqraru bi rububiyyati llahi wa tawajjuhu ilayhi wahdahu amrun fitriy wato tabbatar da rububiyar Allah shi kadai da kuma wato ainihin a fuskantar da addini da rayuwa ga Allah shi kadai wannan wani al'amari ne wadda haka Allah ya tsara halittar ɗan adam a kai wa shirku hadisun ɓari shirka kuma fararren al'amari ne wadda kuma ya saba ma abinda hankali zai iya ɗauka waƙad ƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da abincin Allah su ta ƙara tabbata a gare shi da cewa kullu mauludin yuladu alal fitra duk wani abin haihuwa duk wani wanda aka haife shi a duniyan nan to an haife shi ne a bisa turban kadai ta Allah da bauta fa abawahu yuhawidanihi aw yunsiranihi aw yumajjisanihi annabi yace iyayensa ne suke mai da shi ya zama ba yahudi ko su mai da shi kirista ko su mai da shi ba maguje akan kowane irin addini suke kai malam yace falau kulliyal abdu wa fitratahu inda za a bar bawa a kyale shi da asalin turban da Allah ya halicce shi akai lattajaha ila tauhid da ya fuskanci tauhidi bi ma'ana da za a rabu da mutum ba tare da an ce masa komai ba ba sai an ce masa yi tauhidi yi shirka bar shirka ba kawai a bar shi malam yace to kwakwalwansa da zuciyarsa za ta nuna masa fa tauhidi shine hanyar Allah subhanahu wataala wa qabila ma ja'at bihi rusul sannan zai karbi abinda manzanni suka zo da shi wa nazalat bihi kutub da abinda littattafai suka sauka da shi na tauhidi wa dallat alaihi al-ayatul kauniyya hakanan abubuwan da ayoyin Allah al-kauniyya yanayin jujjuyawan duniya ke nuni zuwa gare shi ولكن التربية المنحرفة ولكن التربية المنحرفة والبيئة الملحدة مالن yace sai dai wato tarbiyya karkatacciya wanda iyaye ke dora ƴaƴan su akai ko wasu masu da'awa suke daura mabiyan su da masu sauraron su akai da kuma albi'atul mulhida wato bi'a tsarin rayuwa wadda suke cike da ilhadi humallatani tughayyirani tijahal maulud waɗannan abu guda biyu su ne suke juya su karkata inda ɗan da aka haife shi nan zai fuskanta ya zo duniya a mai tauhidi to me zai sa ya koma yana shirka shine mummunan tarbiyya ko daga wajen iyayensa ko daga wajen wanda zai tasirantu da su a matsayin malamai masu karantar da shi addini wa min thamma malam yace daga nan ne kuma yuqallidul auladu aba'ahum fi dalalati wal inhiraf ake samun yaya suke wato rike abinda iyayensu suke kai na bata da karkatacciyar aqida amma dai duk wanda aka haife shi a duniya to yana zuwa duniya ne a muwahhidi ba wanda yake zuwa duniya a dan bid'a ko a mushriki muna fahimta ku malam yake cewa ya Allah ta'ala fil hadithul qudsi Allah madaukakin sarki yana fadi a cikin hadithul qudsi Allah yake cewa khalaqtu ibadi hunafa'a Allah yake na halicci bayina hunafa' wato masu tsantsanta tauhidi gare ni duk wanda ya zo duniya ya zo duniya ne a cikakken mai tauhidi fajtalat humush shayatin sai shaidanu suka karkatar da su ai sarafathum ila ibadatil asnami shaidanu cikin aljanu da shaidanu cikin mutane masu kira zuwa ga shirka su suka karkatar da mutane da zukatan mutane daga bautan Allah shi kadai zuwa bautan gumaka wattikhadhiha arbaban min dunillah su suka karkatar da zukatan mutane zuwa ga rikar shaidanu da gumaka a matsayin ababen bauta ko ba bayan Allah fa waqa'u fi dhalali wad daya saboda haka sai suka fada cikin wato bata da dimuwa wat tafarruqi wal ikhtilaf da kuma rarrabuwa da saɓani sai aka samu rarrabuwa tsakanin mutane aka samu saɓani a tsakaninsu kullun yattakhidhu lahu rabban ya'buduhu ghayra rabbil akhar da aka samu saɓani sai aka wayi gari kowa ya koma ya riki ubangiji abun bautansa koma bayan ubangijin ɗaya wato idan duka mun haɗu akan tauhidi da kaɗaita Allah da bauta to kowa zai bauta ma Allah ɗaya ne kanmu zai haɗu amma idan kowa ya rike nashi to za a wayi gari Allahn da wannan yake bauta mishi daban Allahn da wancan shi ma yake bauta mishi daban ban san ko muna ganewa ba saboda haka sai ya zama kowa abun bautansa daban sai dai a ce wane yayi shirka wane yayi shirka amma da wane yayi shirka mawa ya bauta mawa ya bauta ma rana wannan fa ya bauta ma dutse wannan fa ya bauta ma shegi wannan fa ya bauta ma wali wannan fa ya bauta ma kaza kaga kai ba zai haɗu ba kenan saboda kowa abin bautan shi daban muna ganewa ku to shi yasa yace wato kullun yattakhidhu lahu rabban ya'buduhu ghayra rabbil akhar kowa ya riki wani abun bautan da yake bauta masa koma bayan abun bautan ɗan uwansa li'annahum lamma tarakun rabbal haqqa saboda lokacin da mutane suka bar bautan ubangiji na gaskiya ibtulu bi ittikhadil arbabil batila to sai aka jarabe su da bauta ma wato iyayen giji na ƙarya shi wato mu fahimci wani abu shi ɗan adam ba zai iya rayuwa ba tare da ya bauta ma wani ba mun gane ko dan adam a bisa tsarin da Allah ya halice shi ba zai iya rayuwa ba bauta ba to inda matsalar take ita ce idan bai dace da shiriyar Allah na ya bauta ma Allah shi kadai ba to dole zai nemo wasu ababen bauta ko ba bayan Allah dole zai nemo wasu ababen bauta kowa bayan Allah saboda haka dole rayuwar dan adam tana tafiya ne akan bauta ko dai ya bauta ma Allah shi kadai ko kuma shaidan yayi wasa da shi ya bauta ma wani Allah amma dai ya zauna bayi bautan komai ba zai yi ba ba zai yi ba shi yasa zaka ga hatta cikin ƙauyukan da zaka sama 'yan ƙauye da addinin musulunci bai isa zuwa gare su ba dole za ka samu akwai wani tsari da suke tafiya da shi akai na bauta ko ka samu suna bauta ma wani dodo wanda ba su taba ganin shi ba ba su ma san da shi ba amma suna mi suna bauta mishi suna bauta mishi suna tsoron shi za a ce ana yanka saboda shi ana kaza ana kaza dole dai dan adam dole dole a rayuwarsa ya samu abin bauta ko dai ya bauta ma Allah gaskiya ko kuma in bai dace da shiriyar Allah ba ya bauta ma wasu mutane ko wasu shaidanu ko wasu aljanu ko ma wasu ababen da wasu abubuwan ma wato ba ma a zahiri ake ganin su ba suranta su kawai ake yi a zuciya suranta su kawai ake a zuciya yanzu kamar dodo duk yadda ya ce dodo dodo waye zai ce baka taba ganin dodo a duniya wa zai nuna maka wani kala ne kalan dodo baki ne shi ko fari ne dogo ne shi ko siriri ko gajere kato ne shi ko siriri ba sunan takwai ake a zuciya ba amma kuma suna bauta mishi suna ne kawai to inda matsalar ta sa'u asali shine ba su dace da shiryan Allah ba kama kala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa fadhalikumullahu rabbukumul haq Allah ya ce wannan shine wancananku shine Allah abun bautanku abun bautan gaskiya fama za ba'da alhaqqi illa balal wai me ke bayan gaskiya in ba bata ba ma'ana bayan Allah gaskiya kuma ba to babu kuma wani abun bauta in ba bata ba zalika bi anna Allah huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil wa anna Allah huwa aliyul kabir Allah shine kadai abun bauta na gaskiya sauran abun bautan kuma bayan Allah kuma ba ƙarya ce bata ce bata ce waddalalu laisa lahu haddun wala nihaya malam yace ita kuma bata bata da iyaka bata da ƙarshe duk wanda ya rike bata to bata da iyaka amma in ka rike shiriya da gaskiya to shiriyan ka yanzu in kace Allah ɗaya ne to ba ƙarin da biyu kaga wannan ita ce gaskiya ko ita ce shiriya amma in ka rike wani abin bauta kuma bayan Allah to bata ne to daga sanda na farko ya shiga zuciyanka to na biyun ma zai shiga na ukun ma zai shiga saboda haka kana yadda cewa dutse shine abin bauta to dalilin da ya gamsar da kai cewa dutse shine abin bauta wannan dalilin kuma zai iya gamsar da kai ka bauta masaniya wannan dalilin zai iya gamsar da kai ka bauta ma rana da wata amma idan ka yadda cewa dutse ba abin bauta bane Allah shine kadai abin bauta to dalilin da ya gamsar da kai cewa mala'ika ba abin bauta bane wannan dalilin kuma zai gamsar da kai cewa annabawa ba ababen bauta bane wannan dalilin shi kuma zai gamsar da kai cewa shehunnai da waliyai ba ababen bauta bane to gaskiya kenan amma ita bata kuma bata da iyaka daga sanda aka bude mata kofa ta shigo to bata da iyaka bata da karshe wa huwa lazimun li kulli man a'rada an rabbihi alhaq duk wanda ya bijire ma ubangijinsa na gaskiya to bata za ta lizumce shi qala allah ta'ala allah yana cewa a arbabun mutafarriquna khairun amillahi amillahul wahidul qahhar Allah yana hakaito mana maganar da Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam yake fada ma waɗancan mutane guda biyu da aka sanya su a gidan kurkuku tare yace ya sahibai sijini ya ku abokaina na zaman kurkuku a arbabun mutafarriquna khairun yanzu ababen bauta koma bayan Allah da kowa zai rike nashi su ne suka zama mafi alheri amillahul wahidul qahhar ko kuma Allah makaɗaici marinjayi ma ne min dunihi illa asma'an ba abinda kuke bauta ma koma bayan Allah in ba wasu sunaye ba sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan sunaye ne kawai da kuka kirkira ku da iyayenku da kakanninku wanda Allah bai saukar da wata hujja akai ba ba ku da wani dalili daga wajen Allah subhanahu wataala akan haka kawai ku ne kuka kirkiri kayan ku kuka ce da kaza da kaza da kaza da kaza ababen bauta ne amma babu wani dalili ko wata hujja daga wajen Allah subhanahu wataala malam yace wa shirku fi rububiyyati bi'tibari ithbati khaliqina mutamathilina fi sifati wal af'ali mumtani' malam yake cewa yi ma Allah tarayya wajen rububiyarsa ta hanyar tabbatar da wasu wato ababen bauta kuma bayan Allah bi itibari ithbati khaliqina mutamathilin ta hanyar wai a tabbatar da cewa akwai wasu masu halitta waɗanda suke sa'annin Allah masu kama da Allah fi sifati wal af'al wajen siffofi da ayyuka mumtani abu ne wanda kwakwalwa ba ta iya ɗauka har su masu bauta musu kwakwalwarsu ba za ta ɗauki wannan ba wa inna ma zahaba ba'dul mushrikina anna ma'budatihim tamliku ba'd at-tasarrufati fil kawn iyaka wani sashi wani bangare na waɗannan mushrikan wai suna tafiya ne akan cewa ababen bautan nan to suna da mallakan wani bangare wani bangare na jujjuyawan duniya amma su gamsu su yadda cewa wai da siffofi da ayyuka tare suke da Allah hankali ya kasa ɗauka Allah ya sa muna fahimta ba za su kwakwallonsu ba za ta yi ɗauka ba wai su gamsar da kansu cewa wai waɗannan ababen bautan da siffofinsu da ayyukansu iri ɗaya ne da Allah ba zai yi ba sai dai su gamsu su yadda cewa wai ababen bautansu suna da wani sashi na ikon tasarrufi a cikin duniya amma ba wai su yadda cewa su ɗin da su da Allah ɗaya bane malam yace wa qad tala'aba bihim ash-shaytanu fi ibadati hadhihi al-ma'budat haƙiƙa malam yace shaydan yayi wasa da su wajen bautan wasu daga cikin ababen bautan ne fatala'aba bi kulli qaumin ala qadri uqulihim shaydan yayi wasa da kowace mutane gurgudan hankulansu gurgudan hankalinka gurgudan yadda shaydan zai yi wasa da kai fa ta'ifatun da'ahum ila ibadatiha min jihati ta'zimil mauta wasu shaydan ya ziga su su bauta ma gumaka su bauta ma wasu koma bayan Allah ta fuskancewa suna girmama matattu girmama mamata alladhina sawwaru tilkal asnama ala suwarihim yasa suna girmama matattun da suka yi mutum mutumin su wato suka sassaka waɗannan gumakan a bisa suransu ka ƙaumi nuhin kamar yadda ya yi wasa da mutanen annabi nu ma'ana shi ne wato shi shi ɗan dama tsarinsa shi ne idan ya tashi wasa da hankalinka ko yana so ya ɓatar da kai to zai ɓatar da kai ne gwargwadon yadda hankalinka yake yanzu idan shaidan ya ga ustazu in yi ce mai ya san ya ce mai je ka yi zina ba zai karba ba to ba zai zo mai tunan bangaren ba me yake takama da shi ba karatun ƙur'ani ba to sai ya halakar da shi ta karatun ƙur'ani sai ya halakar da shi ta karatun ƙur'ani sai ya sa shi amfani da ƙur'ani ya koma boka kaga yanzu in ya zo mai ta wani bangare ya san ba zai yi ba ba zai yi ba yanzu in mutum aka ce musulmi ne shi sai aka ce ga wani kafiri boka ya bayyana to shedan ya san in ya nuna masa shi ba zai daije wajensa ba to sai ya nuna mishi wani mai sunan malanta amma boka ne shi ce ai da ayoyin qur'ani yake aiki to kaga yanzu yayi wasa da shi gwargwadon me gwargwadon hankalinsa to haka shaidan yayi ma waɗannan shine tunaninsu shine lokacin da waɗannan mutanen suka mutu shaidan sai ya zo ya sama waɗanda suke tare da su cewa kun gansu manyan mutane ne waliyan Allah bai kamata a ce daga sun mutu shike da an manta da su yan baya in sun zo ba za su san su waye su ba saboda haka ya kamata a yi hotunan su koda na zane ne da za a dinga mannawa a cikin ɗaki wadda za a dinga tunawa da su in an gansu a tuna da su a yi musu addu'a ya sai karɓi wannan tunanin to kaga ya tsana ɗan ba kenan na inda yake so a isa ƙarshen target ɗin shine mai a bauta musu to waɗannan suka wuce waɗansu suka zo sai ce to waɗannan kun ga irin girmama wanda iyayenku suka yi musu to ya kamata kuma ku girmama su so yanzu abin da ya kamata a shine a sassaka mutum mutuminsu a aji idan kun gani ku dinga girmama su kuna mutunta su kaga shine malam yace yayi wasa da su ta hanyar ta'azimul mauta girmama matattu ku girmama su wayannan da suka wuce da jil na gaba ‘ya'yansu suka biyo baya generation na gaba da suka biyo baya sai ce da sutu su waɗannan iyayenku suna girmama su kuma ya kamata ku girmama su girmama da za ku yi musu shine duk abin da za ku yi na ibada ku yi ma'alla amma ta hanyar su kuma da su su zama protocol tsakaninku da Allah shine da Allah ya ce wallazina takhadhu min dunihi awliya amana abuduhum illa liyuqallibuna ila Allah zulfa cewa suke ba bauta musu muke ba a'a so muke su matsar da mu kusa da Allah saboda ka sadaka ce istighfari ne za ku yi amma ku ba ma wani sai mika ma Allah to da wannan generation din suka wuce da wasu suka zo sai shi ɗaya nuna musu a ina ai ba ma ba su ake su kai ma Allah ba su ake ma istighfarin ba su ake ma sallan ba su ake ma ibadan ba kaga yayi wasa da su gwargwadon me gwargwadon hankalinsu shine yace ka qaumi nuhin shi yasa lokacin da annabi nuhu yake musu wa'azi ya gama jawabansu jawabansa kaf sai suka ce la tadharunna alihataku wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra kar ku bar waɗannan ababen bautan kar ku rabu da su wa da'ifatun ittakhadhat al-asnama ala surati al-kawkab ala surati al-kawakib allati za'amu annaha tu'athiru fil 'alam malam ya ce wani ɓangare kuma su wato gumakansu da ababen bautansu kuma bayan Allah sun riƙe su ne a bisa suran sun wato ainihin sassaƙa su ne a bisa suran wasu taurari wadda a tunaninsu waɗannan taurarin suna da tasiri wajen jujjuya al'amuran duniya faja'alu laha buyutan wasadana saboda haka sai suka yi musu gidaje da kuma masu hidima aka sassaka gumaka a bisa suran wannan tauraron da ake ganin tauraro kaza yana da tasiri akai to sai aka yi gunkin wannan tauraron da aka yi gunkin shi sai aka gina mishi hubbare aka gina mishi gida aka gina mishi kaza sai aka sa a ciki sannan aka ɗauki masu yi mishi hidima shi wannan kawai aikinsa hidima ne kawai na kula da Allah o ikon Allah eh kai da wai kake addu'a kullun cikin safiya da maraice ba cikin azkaru sabal wasa manzo Allah koyi da mu Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azmatika an uqtala min tahti kana roƙon Allah ya tsare ka sama da ƙasanka gaba da bayanka gefe da gefenka yau kuma sai aka ce kuma allan da kai kake bauta mishi an ɗauki wani yana kula da shi an sa mishi salari kai mai bautan allan ban san ko muna fahimta ba kai mai bautan allan kai ne za ka ɗauki ma'aikacin da zai kula da allan kankana biyan salari to kai kuma wa zai kula da kai kai wa zai kula da kai ka sassaka gunki ka gina mugunkin ɗaki ka ajiye shi sannan kuma ka ɗauko wani ya dinga kula da shi kana biyan salari sannan kuma saboda ɓatan basira wadda kai ka ɗauka mai mai kula da shi kuma kai ka zo ka mai sujada kuma ka roƙe shi wai tsare maka hanya za ka yi tafiya ka ga wannan ya ƙarshen ɗamsul basira ta kenan eh wannan ƙarshen toshewar basira kenan Allah ya kiyaye malam yace waqtalafu fi ibadatihim li hadhihi alkawakib sannan suka samu sabani wajen bautan waɗannan taurarin faminhum man abada shams a cikin su akwai masu bautar rana don rana su ma akan yi amfani da sunan alkaukab don yayi bayani akan rana ko wata waminhum man abada alqamar akwai masu bautan wata waminhum man abada ghayru ghayrahuma min alkawakib alukhra akwai wanda kuma suka bauta ma wasu taurari daban ba rana ba da wata ba hatta banau laha hayakin likulli kaukabin minha haikalun ya kusuhu har ya zamana wato a har ya zamana su waɗannan da suke bauta mawa wayannan taurari koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala sun gina musu wato wani irin structure ka ce wajen bauta na daban kowane tauraro akwai wajen bautansa inda za a dinga zuwa ana bauta mishi nan an buɗe shi ne da sunan bautan tauraro kaza nan an gina shi ne da sunan bautan tauraro kaza wa minhum man ya'budu nar akwai cikin mutane akwai cikinsu wanda shi kuma suna bauta ma wuta ne su wa humul majus su ne majusawa kenan maguzawa kenan suna bauta ma wuta ne wa minhum man ya'budu al-baqar akwai masu bautan saniya kama fil hind kamar yadda wasu daga cikin indiyawa suke yi su ababen bautan su menene shanu suna bauta ma saniya saniyan da ake danne ta a sa mata wuka tana ture-ture ta karya ƙaho ta fasa kan famfo ta yi wane ne amma duk da haka ba ta iya kare kanta daga farmakin mahauci haka za ta yi haƙuri ta sallama a yanka ta amma kuma ita ma abin bauta ne ita ma abin bauta ne shi ta zaga ana yaɗawa cewa su a ƙasar indiya ba yanka saniya saboda in ka yanka saniya ka yanka allon wasu ka yanka allon wasu eh ai man yahdillahu fa huwa almuhtad duk wanda Allah ya shirye da shi shine shiryayye ai yasa kwanaki yake ganin wasu ƴan indiya an sanya suna ta kuka suna ta kuka Allah su ya mutu sai kuka suke yi Allah su ya mutu o iko Allah kaga Allah da yake shine wa huwa yuhyi wa yumitu shi ke rayarwa shi ke kashewa to yau ya mutu yau ya mutu to ko duk wanda Allahnsa ya mutu shi bai kamata ya mutu ba in dai har Allahnka ya mutu to kai bai kamata ka mutu ba domin Allahn shine yake kashewa to naka Allahn ya mutu waye zai kashe ka ba wanda zai kashe ka ko ba saboda rashin lissafi wannan allan da ya mutu din zuwa da su yi su ƙona shi a bisa al'adarsu sannan kuma su nemo wani allan kuma na daban Allah kyauta eh kaga an koma aqidan yan yan bid'a kenan eh aqidan yan tijaniya Allah su si su tenuwa shi ne eh akwai matakin da zaka yi ka zama Allah tenuwan kan ya kare sai ka sauka wani yawo Allah kyauta eh to aiko ya kamata in ka shekara goma kana Allah ai idan mutum yayi gwamna shekara takwas ai akwai abin da yake so ya bari ne legacy da za a dinga tunawa da shi ko to ya kamata in ka shekara goma kana Allah kafin ka sauka daga wannan matakin ya kamata alal akalli ka yi kokari a samu mafi karanci kowane shekara ɗaya ka halicci mutum ɗaya kowane shekara ɗaya ka halicci mutum ɗaya amma ka yi Allah ka sauka ba wani abin da za a gani a tuna cewa lokacin wane yana Allah ga abin da ya yi a kai wannan abin a duba ne wa minhum man ya'budu al-mala'ika akwai cikin mutane wanda shedan ya ziga suke bautan mala'iku wa minhum man ya'budu al-ashjara wal ahjara akwai cikin su masu bautan duwatsu da bishiyoyi wa minhum man ya'budu al-qubura wal adrihata akwai masu bautan kaburbura da gawawwaki da hubbare hubbare wa kullu hadha bisababi anna ha'ula'i tasawwaru fi hadhihi al-ashiya'i shay'an min khasa'is ar-rububiyyah malam yace duka kuma sababin da ya jawo haka shine wani bangare na rububiyyan Allah ne waɗannan mutanen suka dauka suka ba mu waɗancan ababen bautan nasu faminhum daga cikin su akwai man yaz'amu man yaz'umu anna hadhihi al-asnama tumathilu ashiya'a ghaiba akwai cikin su waɗanda suke raye cewa waɗannan ababen bauta kuma bayan Allah wato sukan kwatanta wasu abubuwa waɗanda suke babu su abubuwa na gaibu qala ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim Allah madaukakin sarki mishi rahama yake faɗi a cikin littafin shi ighathatul lahfan yake cewa wad'u sanami innama kana fil asli ala shakli ma'budin ghaib wato bautan wasu ababen bauta bautan gumaka asali ya zo ne a bisa tunanin cewa ana bauta ma wani abu ne wanda babu shi faja'alu sanama ala shaklihi wa hay'atihi wa suratihi to da saboda haka su a tunaninsu wato kamar yadda na ambata mana a farko shi dan adam bai iya rayuwa sai yana bautan wani bautan nan kuma a bisa suran da Allah ya halicci dan adam akai shine yana bauta ma abin da baya gane shi yana bauta ma abin da baya gane shi so shi dan adam a lokacin kokarin bauta ma abin da baya gane shi ibnu qayyim yace to anan ne sai aka koma ana bautan gumaka da tunanin ana bauta wa ma'budun ghaib wannan abun bautan da ake bauta mishi wanda baya nan kuma to da aka tashi mutum mutumin sai aka yi shi a bisa shakalin wannan wanda baya nan din da hai'ansa da suransa liyakuna na'iban manabahu domin ya zama shine makwafinsa shine madadinsa wa qa'iman maqamahu wanda ya zama shine zai tsaya a matsayinsa kamar misali masu bautan shehunnai da waliyai misali abinda mutanen annabi nuhu suka yi suna bauta ma wasu ababen bautan ne kuma bayan Allah ma waɗancan nagaltattun mutanen amma da babu su me aka yi sai aka yi mutum mutumin su saboda haka mutum mutumin zai tsaya a me zai tsaya a makwafin waɗancan kenan to kaga kenan asali a zahiri kai kana ganin gumaka suke bauta mawa amma a baɗini tunaninsu suna bauta ma wani ne wanda baya na ban san ko mun gane ba suna bauta ma wani ne wanda baya na wa illa malam yace amma in ba haka ba faminal ma'alumi ai abu ne sananne anna aqilan la yanhafu khashabatan aw hajaran biyadihi ai a hankalce bai yiwuwa mai hankali bai yiwuwa mai hankali ya wato sassaƙa dutse ko itace da hannunsa thumma ya'taqidu annahu ilahuhu wa ma'buduhu sannan kuma yazo yana itikadin wai cewa shine abun bautansa ai hankali ba zai dauka to ma'ana shine abinda malam yake nufi anan shine don daga suna bauta ma gumaka ko duwatsu ko na abu makamancin haka ba matsuran katakon ko dutsen yake bauta mawa ba a'a dama da ya tashi mutum mutumin wani yayi to yana bauta ma wadda aka yi mutum mutuminsa ne amma tunda baya nan yanzu dole yana bukatan abin da zai tsaya madadinsa to menene zai tsaya madadinsa shine me shine wannan mutum mutumin amma ai a hankalce ba zai yiwu a ce kai da hannunka ka yi gumi ka sha wahala ka je daji ka saro itace ka zo ka yi mutum mutumi ka sassaka da hannunka kuma ka ce kana bauta mishi ba ba zai yiwu ba ya dai sassaka mutum mutumin ne don ya tsaya a madadin wancan abin bautan amma ma wancan din yake bauta mawa ba ma wannan gunkin ba Allah ya sa muna fahimta shi yasa annabi Ibrahim ma ai da kansa alaihi salatu wassalam da yi ma mutanensa wa'azi cewa ya qala ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wama ta'malun yace annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yace kai yaya hankali zai dauka ku ku sassaka abu da hannunku kuma kuma kuna bauta mishi ku sassaka abu da hannunku kuma ku koma kuna bauta mishi kaga hankali ba zai dauka ba kenan ba zai yi a ce hankali ya dauki wannan ba saboda haka yace atabuduna ma tulhitun wallahu khalaqakum wama ta'malun bayan ku Allah shine ya halicce ku ya halicci ayyukan ku da kuke aikatawa malam yace wa yaz'umu ubadul quburi hadithan wa qadima qadiman wa haditha masu bautan kaburbura na da da yanzu suna raye cewa anna haula'il amwata yashfa'una lahu cewa waɗannan matattun da suke cikin kaburbura za su iya yi musu ceto su roƙa musu alfarma a wajen Allah wa yatawassaṭuna lahum 'inda Allah fi qada'i hawa'ijihim kuma za su iya shiga tsakiya su yi musu connection a wajen Allah wajen biyan bukatunsu ya wa yaquluna zaka ji suna cewa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa ba komai yasa muke bauta musu ba sai dan su matsar da mu kusa da Allah ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله Allah ya ce suna bauta ma wasu ababen bauta koma bayan Allah waɗanda su ba sa iya cutar da su ko su amfanar da su amma cewa suke wai waɗannan su ne masu roƙa mana alfarma a wajen Allah malam ya ce wa ba'du mushrikil arab wan nasara tasawwaru fi ma'budatihim annaha waladullah wasu daga cikin mushirikan larabawa da kiristoci sun raye cewa ababen bautan sunan wai 'ya'yan Allah ne fa mushrikul arabi abadul mala'ika mushirikan larabawa sai suka bauta wa mala'iku ala annaha banatullah cewa wai su mala'ikun nan 'ya'yan Allah ne mata saboda haka sai suka bauta musu wan nasara su ko kiristoci abadul masiha alaihi salatu wassalam sai suka bauta ma annabi isa alaihi salatu wassalam ala annahu ibnullah cewa wai shi din menene dan Allah ne shi din to sai suka bace sai ya zama da cewa sun rike su a matsayin ababen ababen bauta koma bayan Allah subhanahu wataala saboda haka wannan yasa suka kauce daga hanya madaidaiciya Allah ya sa mu dace to za mu tsaya nan insha Allah ta'ala Allah ya kai mu da shi na gaba sai mu tashi akan ar-raddu ala hadhihi at-tasawwuratil batila sai mu tashi akan bayani da malam zai kawo mana cewa waɗannan tunanin da waɗannan mutanen suka yi yaya Allah tabaraka wa ta'ala ya maida musu maltani a cikin alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya samu dace abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته